إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon shi da fadalar shi ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don fadakar da junanmu kan a hadasi na sira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun tsaya akan hadisi na isra'i da miraj wanda bukari ya rawaito hadisi kuma ibn hajar ya ma hadisin sharhi satin da ya wuce mun tsaya akan gaba ta hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kala anas ko kala anas falamma marraji marra nabi sallallahu alaihi wasallam bin nabi bi idris nan ne ko kaga wurin falamma kala anas ina ne aka tsaya gani yawwa kenan inda muka tsaya kala ibn hazam wa Anas bin Malik kan ga wurin kala ibn Hazm wa Anas bin Malik kala ibn Hazm wa Anas bin Malik قال ابن هزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرد الله على أمتي خمسين صلاة ابن هزم وأن ابن هزم يرغتين shine na horko wanda ya tattara ya fara rubuta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne ya fara rubuta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzan Allah da umarni na Umar bin Abdul Aziz umar bin abdulaziz lokacin yana wali ko gubernar na garin madina anas bin malik yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam fa farada allah ala ummati 50 salatan sai allah farlanta ma al'ummata sallah 50 yace faraja'tu bi zalika sai na dawo da wannan sallolin guda 50 hatta marartu ala musa har sai da na huce wajen annabi musa faƙala sai ke ce min ma faradallahu laka ala ummatik mi Allah farlanta ma ya farlanta ma al'ummaka kinan da ya dawo sai biyo wajen Musa alhali mun sani kahin annabi Musa kahin ya biyo wajen annabi Musa akwai wasu annabawa ko akwai annabi Ibrahim kenan zai biyo wajen shi kahin ya iso wajen annabi Musa amma ba su tambaye shi ba man abu manzan Allah da ya zo wajen annabi Musa he annabi Musa tambaye shi sallah nawa Allah farlanta maka akan al'ummarka wanda wannan yana gwadawa ɗabi'a annabi Musa annabi Musa kusan kullum yana maili zuwa gani yana da zahi zahi wajen hudin gaskiya wannan shi ya kai har Allah lokacin da zai tura shi wajen fir'auni sai ke ce mishi faƙula lahu ƙaular layyina ku haɗi mishi in ka je ka haɗi mishi magana mai tafshi magana mai daɗi saboda annan musa yana da zahi kishe shi manzan Allah mutum ne mai sauƙi wanda da Allah umarce shi ya yi jihadi ya yi wa nabi jahilul kufara wal munafiqina sai Allah ce wa gulus alaihi saboda ɗabi'an manzo Allah yana da sauƙi sai Allah ce ka ƙara matsa musu ka gallaza musu to kuma wannan irin wannan sauƙin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya zamanto hayyinul layyinul mai sauƙin hali mai daɗin kai Allah haramta wuta ta ci naman shi ya dawo abubakar abu annabi musa ya ce mashi nau allah faranta ma sai ce fara da hamsina salatan an faranta mun sallah hamsin ƙala farzi ila rabbi sai ce koma zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka la tuqiq zalika koma saboda al'ummar ka bata iya jurewa akan haka sallah hamsin kenan dai a kaɗan dai za a yi sallah ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har ishirin da biyar a wuni kuma a yi ɗaiɗaiɗaiɗai da daddare har ishirin da biyar mun gani a wancan lokacin sallar raka'a biyu ce aka farlanta kenan kowace sallah za a yi raka'a biyu kenan a wuni a dare da yini kenan muna da raka'a ɗari kowa zai dinga yi ana hutuwa daga wannan sallai za a yi wannan sallai ana hutuwa daga wannan za a yi wannan sallai da ya ce mashi ka koma ka sake waɗi ma ubangijinka sai ke cewa farajatu ya ce faraja'ani wada'a shaɗara da ya sanya na koma ina komawa sai allah ya rage rabi daga hamsin an komo nawa 25 ya ce farajatu ila musa da na dawo kulutu sai ke cewa sai na ce mishi wada a shaɗara ha ai allah ya rage rabi mun dawo 25 faƙala raji rabbaka ya ce ƙara komawa zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka la tuti al'umma ka bata iyawa ya mata yawa yanzu ma sallah 20 milkin ta yi yawa ya ce farajatu na koma zuwa ga Allah na kai kuka na manza Allah al'umma ta ya mata yawa a rage faƙala hiya hamsin ya ce sai Allah ya ce su biyar ne yanzu to an maido su nawa biyar wa hiya hamsin kuma suna da ladan sallah hamsin an rage kenan la yubaddalu qawlu ladayya ba a canza magana a wurina yanzu Allah mida su nawa biyal daga hamsin an dawo biyal nawa aka rage arba'in da biyal ku duba wannan shine ke gwadawa manzan Allah shine ɗan gatan Allah kuma al'umman manzan Allah ita ce ɗan gata a cikin al'ummomi Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas al'ummar manzan Allah ita ce ta zamanto ɗal a wuta wadda za ta dinga ma sauran al'ummomi shaida daga hamsin mun dawo biyar wannan shi ke gwadawa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na son muku mai sauki sauki bai so abin da zai matsa muku yace manzan Allah ma in ya ga an ba shi abu biyu wallahi ya zaɓi wanda ya sauƙi kiyamullai da ke hutawa cikin azumi da ya huto rana ta farko an taru aka yi sallah rana ta biyu kowa ya ji labari manzo Allah ya kiyamullai masallaci ya cika manzo Allah ya kwanci shi ke hutawa manzo Allah aka yi maka hutu ya ce na ji tsoron a farillanta muku sai ban hutu ba lada za a samu ko ba lada ba lada za a samu amma tsoron a ji yawa za su yi sahabbai ne amma a ko a ku wanda ba su iyawa kuma wannan shine asali na addini sauki manzo Allah ce babu wanda zai matsa ya kai gaya ya takura ma kanshi akan addini sai addini ya rinjaye shi Allah ce fasaddidu wa qaribu shi ba a cewa haka zakka ta yi zai yi wahala sai an ɗan yi mi sai an ɗan kwananci kuma wannan kwanancewa shi ne wani babin da sauƙi ke shigowa an yi kaza an yi kaza an yi kaza mutum ya ma ya kawo ma kanshi sauƙi kai ya matsa ma kanshi a bauta mutum zai yi ya yi daidai wa daida kaza zan yi daidai ƙarfi na manzan Allah ya ga wata taɗar mai igiya a masallaci aka ce ya ce ta wace ce igiya wannan aka ce ta wance ce in tana sallah da dare in ta gaji sai ta kama igiyar ta riƙe wanzu Allah ce a kunce shi kowa ya sallah daidai inda zai iya manzan Allah wata rana ya ji wani yana cewa wallah ban da hutowa sallar asuba da wuri ina jinkiri in yi retar saboda wani yanda yake tsawaita sallan nan ya ce manzan Allah da ya ji ran shi ya ɓaci wanda ya kawo ruwa ya ce ban taɓa ji ba manzan Allah ya yi hushi yana hudu ba kama wannan ranar na ya ji yana cewa inna minkum la munafirin ya ce daga cikinku akwai masu koran mutane kaga yake ma bai ce ba ga wani liman wani kai ne mai koran mutane a ya ce a cikinku akwai masu koran mutane wanda yake haka ya san shi da shi aiki ya ce in mutum zai yi sallah ya lura akwai mai bukata akwai marar lahiya akwai tsoho ya ce ya yi la'akari da waɗannan mutane kai bugu da ƙari cayi akwai mai bukata ma in ya ƙare sallah zai je ya biya wata bukatar shi manzo Allah ce a lura da shi in mutum zai ma kanshi sallah ya ja ta yanda ya ga dama amma in yana limanci ya yi la'akari da mutanen da suke bayan shi ya ce wannan shine usul na addini komi mutum zai yi ya yi daidai ƙarfin shi Allah duk wanda ya kama da ƙarfi Allah ya ka gan shi da ƙarshe ko ya hasa ga baki ɗaya ko kuma ya dinga kuka da ma bai kama wannan aikin da ƙarfi ba wanda ya zo jin manzan Allah ce manzan Allah azumi yake kullum bai cin abinci ya ce kakkai haka ya azumi uku a wata ya ce haba manzan Allah na yi ƙarin haka ya ce to iya azumin annabi dawud yau ka yi azumi gobe ka ci abinci shi ma dai ya ce manzu Allah na yi ƙarin haka ta ce yi la siyamu man samar dahara babu azumin ga wanda ya azumin shekara ga baki ɗaya na azumi bai da ladan azumin tukun ya tsaya a kan yau in ya yi gobe ya ci abinci yau in ya yi gobe ya ci abinci da ya tsuha da kan shi ke cewa dama na karbi rangwamen da manzan Allah ya bani dama na karba an azumin ya bashi ya kai yana bashi wahala bai iya ba daga hamsin mun dawo biyar kuma biyar ma suka zaman tora ka a biyu ne biyu sauki sai ya ce faraja'atu ila Musa sai na koma zuwa jan Musa faƙala raji rabbak yanzu ma dai ƙara komawa a biyarkin ma annabi Musa yana so ne a rage ku duba faƙultu istahayaitu min rabbi sai na nema annabi Musa wallahi ina jin kunya ubangiji na ina jin kunya kama ana bin mutum bashin jika hamsin sai a rage mishi a ce to yanzu an rage ma arba'in da biyar zaka bada ai da kuma ya koma ya ce a biyarkin ma a rage mu a rage mun ko jika biyu ce in bada ya ce wallahi da manzan Allah ya ƙara komawa da sai an yi sai an rage sai an mero ta ko biyu ko uku wannan shine shine sima ta ubangiji ubangijin da yake dariya wani cikin magabata ke cewa wallahi duk wanda yake dariya ba zan marasa alheri tare da shi ba ya ce da aka ce allah yana dariya to wallahi duk wanda yake dariya akwai alheri tare da shi da manzan allah ya koma da an rage amma manzan allah ce wallahi ina jin kumya ubangiji na in ƙara komawa a cikin biyarkin ma a sake ya ce sun man tsalaka bi sa'annan aka tahi da ni hatta intaha bi ila sidratil muntaha har sai da aka kai ni muka kare karaf wajen magariyar tikewa sai da makaicin wa gashiyaha alwanun la adri ma hiya yace da muka je wajen wannan magariyar tikewa yace wannan wurin sama da shi babu wanda ya san me yake sama da wannan ko mala'ika jibril yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa da inda Allah ya tsira shi mala'ika na sama ta daya bayyada hurumin yaje ta biyu na biyu bai iya zuwa ta uku ko ta hudu mala'ika jibril daga wurin wannan wurin bai san ba abin da yake sama magare tikewa daga nan babu wanda ya san me yake gaba Allah kaɗai ya san abin da yake gaba duba da wajen girma Allah da yake wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah na saman ruwa kina a can saman can saman saman bakwai menene ruwa ne yace wannan magare tikewa wasu kular kular ya lullube ta wanda ban san ba wasu iri ne ma kenan ka ce babu irin kularkin babu ma shi a duniya shi ne ilimin mutum kularkin da ya sani da ya iya zana su da ja da bula da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma akwai kularkin da mu alamatin da a yadda suka yi infrarouge kenan tarin kular-kular ne ya ce to ni ban san ba wasu irin kala ne ma kenan babu irin kalarsu a duniya ta abin mamaki yana da yawa abin ya huce ya yi karin hankalin mutum ya ce sun ma'u da kirtul janna daga nan kuma aka sani aljanna wannan zai tabbatar mu sama tana ina aljanna tana ina tana sama ya ce sun ma'u da kirtul janna aka sani sama aka sanya ni aljanna wannan shi zai baka mamaki zai baka tana nan Allah ya ce uiddat lil muttaqina aljanna Allah ya tanadin ta tana nan ga masu tsoron shi yanzu ya za a yi an yi tashin kiyama yaya za a yi Allah kaɗai ya san yadda yayin da zai yi inda za a yi hilin tashin kiyama shi kaɗai ya sani babu wanda ya sani ina ne adal masha shi dai muna da kai aljanna da wuta Allah ya tanadin su kuma suna nan yace na shiga aljanna aka sanya na aljanna fa iza biha habayil lu'lu yace da na shiga aljanna kawai ne nake ganin sarakuna sarƙoƙi na diyama na lu'lu shi dai abin da yanzu cikin duwatsun da suka hi tsada kulifirisiya da ake cewa diyaman ne a duniya tana yi wa a samu fiyar rar makamancin shi amma bai yaɗu ba kamar diyamanci wanda da shi ne za a yi ta kisa a yi ta kashe-kashe saboda kowa so yake yawarci wannan arziki an gani a afirka ƙasashe da yawa misalin sierra leone ko liberia zaka samu an samin na na diyaman a yi ta hada a yi ta kashe-kashe saboda wannan abu ya ce da na shiga hi na ga sarakunan sarƙoƙi na diyaman a cikinta wa iza turabu ha almis ya ce kuma da na kwashi ƙasarta ko ƙamshi almiski yake gabaki ɗayan ƙasar aljanna Allah aljanna yadda Allah siffanta ta aljanna mai daɗin ci Allah sanya mu cikinta nan a nan duniya Allah ke gwada ma mutum Allah a ce mutum ya yi otal kat 81 san ka 81 har a wuce ka je ka ga yadda mutum baki ruwa ne za a tsara shi a gyara shi wurin ya dinga birge ka wannan mutum ne ya yi to yaya aljannar da ubangijin mutum shi ya yi ta ai shi ne Allah ji inna ashabal jannati yawma ka fi shigulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون التي سلام قولا من رب اليمين ممتاز اليوم أيها المجرمون yace aka sani aljanna na shiga na gani ko muka dawo nan ƙarƙashin wannan ibn hajar sai kawo ruwaya ta aisha sai ce faradallahu salata hina faradaha raka'ataini raka'ataini fil hadar wa safar Allah ya farlanta sallah lokacin da ya farlanta ta raka'a biyu biyu biyu biyu a gida da bulaguro fa uqirrat salatu safar sai aka tabbatar da raka'a biyu a bulaguro wazida fi salatil khadr kuma sai aka ƙara a sallah ta gida ruwaya daga salih ibn kaisan shi ma yace illa al-maghrib fa innaha kanat salasan yace sai magariba ita da man ta kasance guda uku ce raka uku ce ruwaya dai daga aisha take furidat salat raka'atayn summa hajara an-nabiy fa furidat arba'an an farlanta sallah raka'a biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kenan manzan Allah yana garin makka raka biyu aka farlanta da ya hijira madina aka maida ta hulhudu sai ke cewa dalilin haka annal hanafiya aka zo bi zahir hazal hadis wa banau alaihi malaman mazaba ta abu hanifa sun ɗoki zahirin wannan hadisin kuma sun gina a kan shi أن القصر في السفر أزيمة لا رخصة قصر أبلاغر واجبيني بارنغومي بني با مذهبا توا تا أبو حنيفة إن إنا بلاغر واجبيني إني قصر saboda saboda ya ce ai farilanta sallah aka yi aka ce ta bulaguro biyu ce kuma ta cikin gida hudu ce suka ce wajibi ne su kuma waɗanda suka saba musu misalin malikiya da sauransu sai suka ɗauki hujja da faɗa Allah da yake cewa falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati babu laifi a gare ku in kuna bulaguro babu laifi ku rage sallah kiran babu laifi tunda an ce babu laifi kenan in na cika ma ban da laifi in na rage ban da laifi sai wani hadisi kuma ya zo wanda manzan Allah ke cewa sadakatun ta sadakallahu biha alaikum rage sallan nan sadaka ce Allah muku sadaka ce Allah muku to ku karbi sadakar da Allah muku na tashi da ganin zan ta hinyami yanayin bulaguro ko a wancan lokacinsu kala duk wanda yake bulaguro zai yi a kowahala ko a yanzu ka ɗauka bis za ka ɗauka daga zandar ka tahin yami kuna zuwa wajen da za ku yi eskal kana shiga ban ɗaki kahin ma ka samu ka shiga an fara ma oda fito ka shiga ta yi to ya in ka ce ka cika sallar kaga garin wannan ne sauki ya zo ma al'umma sai Allah ya rage in ka je kuma aka ce sallolin ma kana iya gama su kana iya gama azahar da la'asar kana iya gama magariba da lisha kana iya jam'ut taqdim kana iya jam'ut ta'khir ka janyo la'asar ka gama ta da azahar ka janyo lisha ka gama ta da da magariba kana iya ka tura azahar ka gama ta da la'asar kana iya tura magariba ka gama ta da lisha duka Allah man ya sauƙaƙe ma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana mun oda da gaugawa in shiga in gama mi a zawar da la'asar kita in hutu shikenan yanzu kuma hankali na kan kan bulaguran wani don wasu hai irin wannan ya kai sun ɗoki abin da sauƙi har ya ce kai in ya zamanto ana balo mata iya ɗauke ma mutum hankali iya iya mi iya iya ya gama sallar shi ko kuma yin ya gama sallar su kowai jinkirta ta to shi kaga ai anan zancen wasa bai zuwa mai bai zuwa a cikin sallar wannan istidlali ne wanda bai da ƙarfi mai rauni sallar ita ce gaba da komi Allah ke cewa wa iza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara in sai ga wani wasanni ko kuma wani kasuwanci ya su bar sallah a tahican ka gani sallah wajibi ce ita ce gaba da komi to Allah kawo sauki ita ma akanta yanda ta zamanto wajibi ko ana yaƙi mutum sai ya yi ta haka ko mutum yana cikin bulaguro dole ne ya kawo wannan sallah sai imamu shafi yake cewa أن الصلاة كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي إمام الحربي yake cewa sallah da ta kasance raka'a biyu a sahiya da raka'a biyu da dare sai ke cewa wa zakara shafi'i an an ba'd ahli al-ilm anna salata al-layl kanat mafrudatan thumma nusikhat bi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min al-qur'an yace sallah sallar dare qiyamul layl ta kullum wajibi ce lokacin da manzan Allah yana yana garin makka sallah ta dare wajibi ce a kan shi Allah ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila manzan Allah kwana yana sallah wajibi ne a kan shi yace summa nuskat bi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min al-qur'an wajibi ne akan sauran sahabbai wajibi ne akan manzan Allah sai aka shahi farlancin sallar dare da faɗa Allah da Allah ya ce faƙira umma ta yassara min alquran ku karanta daidai abin da ya sauƙaƙa yace fasara alfardu qiyamu ba'da al sai farillar ta zamanto in na tashi da dare na samu minti 30 awa guda shikenan nayi farillar ya ce sun manuska zalika bis salawatul khams sa'annan wannan kin ma he aka shahe farlancin shi da salloli guda biyar kenan salloli guda biyar kinnan asuba az-zuhr da la'asar da magariba su suka shahe farlancin sallar dare sai suka zamanto su ne farilla kuma wajibi ne akan musulmi ya taho da su Allah duk lokacin da aka samu mutum ya yi wasa da wannan sallar ya tozartar da ita wanda daga cikin magabata ke cewa wallahi ban na ganin mutum iya da rabo a musulunci duk wanda ya tozartar da wannan sallolin guda biyar wai yana yin su amma ba yanda ya kamata ya yi su ba to fa ma ba luka billazi la yusallu yaya ga wanda bai yin nasu ma gabaki ɗaya sai ce babu sunan musulunci a tare da wanda bai sallah babu sunan musulunci duk da akwai sabani tsankanin malamai ko amma sallah ita ce gaba da komi wanda ba zai yi ta ba miyan mai saura a musulunci mine ne zai yi shi ne kada abin da ya saura a musulunci don wasu malamai suna tafiya akan in wani an ji bai sallah mutane bisa tsaya ma a mai sallar gawa wanda daga cikin malamai aka ce wani mai sallah ya kiya bai mai sallah ba aka ce yasa ba kai bai ce saboda ya zamanto darasi ga samari yan uwan shi kowa ya san wanda bai yi babu wanda zai tsaya mishi ne babu wanda zai tsaya mishi sallah sai yake cewa zan mu karanta babu hadisul isra an ga wurin hadisul isra wa qauluhu ta'ala سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باب da ya zo ya bayani akan hadisi na isra'i da aka yi tahiya da manzan Allah daga makka zuwa masallacin Qudus Allah ke cewa subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya aka yi tahiyar dare da bawan shi daga masallaci na makka masjidil haram kenan zuwa masallaci na kudus masjidil aqsa aka yi tahiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallaci na Qudus zuwa masallaci Masjid al-Aqsa nan sai malamai suke cewa menene hikima da aka tashi daga Makka aka tafi birnin Qudus aka tashi daga jaziratul Arab aka tashi daga Hijaz aka tafi Palestine wurare ne wanda suke da tsohon tarihi wurare ne duk wani rikicin duniya yana wannan yankin nan fresh orient sharqil ausar yankin palestine mafi yawan tarihin duniya dinni duk daga nan ne rikicin duniya duk daga nan ne suka cewa daga ruwaya da ka'abul ahbar wannan ka'abul ahbar yana cin aslamatul yahudi yahudawan da suka musulunta yake cewa annababu sama allazi yuqal lahu mas'adul mala'ika yuqabil baitul maqdis yace dalilin da Allah ya tahiya daga da manzan Allah daga makka zuwa masallacin qudus shine a kohar sama wanda muka can baya tana da mai tsaranta jibril ya kwankwasa a bude mishi aka tambaye shi yace wannan kohar wadda ake cewa mas'adu na mala'ika tana diri tana setin masallacin ƙudus kenan setin wannan ƙohai setin masallacin ƙudus ya ce shi ne hikimar da aka ɗauko manzan Allah daga makka aka kai shi masallacin ƙudus sai wasu malamai kuma suke cewa annaba da ulma na ƙalu أخذوا من هذا أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل الأروز ليحصل الأروز مستويا من غير التأويل وسكتي آ ما لم يسكتي hikima da aka yi tahiya da manzan Allah daga masallaci na makka zuwa baitul maqdis kahin a yi sama da shi don a samu daidaito in an je can kenan direct daga nan baitul maqdis za a yi sama kinan babu karkata har zuwa kowar sama sai dai wani ibn hajar yake cewa annafi kulli sama baitan ma'amura a kowata sama akwai baitul ma'amur kowata sama wa annan lazi fi sama'i duniya hiyalul ka'aba baitul ma'amur da yake saman ta duniya yana saitin ka'aba kinan inda ka'aba take in ka ɗaga kanka saitin shi har wannan ɗakin da yake sama ta farko wanda Allah ce a cikin suratul tur wal baitul ma'mur wanda mala'iku suke zawa kullun su yi dawafi in sun tafi bisu ƙara dawowa kuma kullun he sun zo kullun he mala'iku sun zo sun yi dawafi kuma bisu karewa sai ke cewa haddasina yahya bin bukayr haddasina lais an ukayr an ibn shihab haddasani abu salma bin abdurrahman سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخاري يزانو ونن سلسلة يتي يحيى بن بكير يبان لاباري شيما ليس يباشي لاباشي shi ma ukaili ya bashi labari shi ma ibn shahabu zuhuri ya bashi labari shi ma abu salama bin abdurrahman ya bashi labari shi kuma abu salama ya ce na ji jabir bin abdullahi ya hau ala mutum ya tabbatar da ni wannan duk wani hadisi da manzan allah ya sa da ya ji daga manzan allah ya hutu allah bai zo ba ta haka nan banza kowanne malami ne wanda an amince da shi sika su ɗokan hadisi wajen malamin da za a ci ko da yana wasa sai ya zamanto malami na kirki tukwanar su amshi hadisi a wurinsu saboda kare ka amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙarya bukari in ya zakka mashi wala ka ɗauko silsilin ya zo zamuna ka ce mashi hadisin shi ne shi ya rubuta wane ya bani labari wane ya bani labari wane ya bani labari wane ya bani labari wallahi zai nemito maka su gaba baki daya in kai kuskure ma sai ya ce ma a nan kai kuskure ya ce ilmin rijali min addini sanin mazaje yana daga cikin ilimi na addini ka san wane ne ya faɗi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani makareci ne wani kaza ne wani kawai dan radin kanshi zai tashi kawai ya ma manzan Allah ƙarya wani kuma ca zai tashi kawai wallahi ya na ga mutane bisu yawan karanta Qur'ani kawai sai in rubuta hadisi in ce manzan Allah ya ce fadalar sura kaza wanda ya karanta ta iya da lada dubu kaza wanda ya karanta sura kaza in duk wanda yake rago ne mai son farala zai duka kan karanta wannan sura kuma aka tambaye shi dan me yasa ka yako alhali ta san ƙarya kama manzo Allah ya ce so ne ke mutane su bar fikihu su dawo kan Qur'ani yace wannan shine ne a lokacin aka tabbatar da ni dole he ka kawo wannan silsila faɗi mu wa ya faɗi ma wane ya haɗi mu wane ya haɗi mu shi ma wane ya haɗi mu shi shi ma wane ya haɗi kuma a dinga dubawa da gaske wane da wane sun gamu da gaske wane da wane sun yi lokaci guda da gaske wane da wane ɗaliban shi ne in ya zamanto haka ne sai a karɓi hadisin wannan sai ce jabir bin abdullahi ya ce annahu sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuru ya ce na ji manzan allah na cewa lamma kaddabani quraish lokacin da quraishawa suka karyata ni kina wannan shine gaba ta horku quraishawa suka karyata ni suka karyata ni dan dalilin ni saboda yayi ni ha zancen isra'ili ce ko yawwa lokacin da ya ce an yi tahiya da shi daga makka zuwa kudus kuma daga na an tahi da shi sama sai manzo Allah ce lokacin da ƙurayshawa suka karyata ni da sanin cewa wannan magana mai girma ce a ce mutum irin manzan Allah ya huto ya hudu magana ya a ce wallahi wannan abin da kawai ƙarya ce ya ce umtu ila umtu fil hijir ya ce da su ma karyata ni sai na tashi na shiga hijir hijir shine wannan katangai da take kewaye da ka'aba ta yanzu wannan yar katangai ita ce suke ce ma cikin ta hijir na ce da sai kare ta nima na tashi na zai shiga na shiga cikin wannan ai ƙure shi za a yi ko manzo Allah ya taɓa zuwa masallacin ƙuris bai taɓa zuwa ba kuma sun sani to ya ce ya tafi masallacin ƙuris suka ce ƙarya kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce ba haka wani ba ya ce fajalallahu ni baitul maqdis ya ce da nan zo na tsaya a cikin hijirkin nan kau ina tsaye suka ce aka kawo wanda suka san masallacin Urus ciki da baikin shi to hudi mu yanda masallacin Urus kin yake kohon shi ina take kallo dami dami a cikin shi hudi mu ya ce fajalali baitul maqdis sai Allah ya sanya mala'iku suka ɗauko masallacin Qudus din aka gaba na aka ajiye aka janyo masallacin Qudus din gabaki ɗayan shi aka kawo shi gaba na gashi na ina gani dan yayi mi dan ya ƙara siffanta musu a wata ruwaya da aka ƙaryata shi da kanshi ya fara ce musu koha kaza tana da kaza an wuri kaza ga kaza da kaza iya bayani yace da na fara yace sai Allah ya sanya aka janyo masallacin Qudus kin yace wa ma zalika ala Allah bi aziz aka janyo masallacin Qudus gani gashi a gindin Ka'aba yace fa tafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi yace sai na fara basu alamun baitul maqdis ayati ke ai ai an alamati kamar shi ko shi kaza kaza ce iya da iyo gashi nan abin a gaban shi su suna gani su bisu gani shi yana gani akwai kaza a ciki nan kaza wanda suka san masallacin ursin da yana karewa ma suka ce ni Allah da gaske ne haka masallacin yake kan lokaci ya kusa sai mu tsaya a nan Allah kai mu sati mai zawahi a aƙidarsa sharhin wannan hadisin abinda muka waɗi na daidai Allah sun yi min tarayya ta lada a cikin shi na kuskure kuma Allah gafarta mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار الله كارم من إيماني الله كارم من إيماننا الله كارم من رضا حسين شل عذاب شل دنيا دلاهرة الله كارم من رضا حسين شل عذاب شل دنيا دلاهرة Allah biya bukatunmu ga baki daya Allah sauko mu da mana mai albarka Allah sauko mu da mana mai albarka Allah kare kasanmu daga dukkan wani shari Allah kawo kwanci hankali a cikin kasanmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين